مكناكم ثم ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس لم يكن من الساجدين قال الله سبحانه وتعالى وإن سبحانه وتعالى يتي ولقد خلقناكم حقيقة من هلكيكم أباكم آدم من هلكيكم وانكم شيني النبي آدم حين كان حينا غير مصور lokacin da yake yumbu ba suranta shi ba su masawwana naku sannan muka suranta ku ai sawwana wa antum bi zari muka suranta shi alhali kuna bayan sa sannan muka ce ga mala'iku ku sujjada ga annabi adam sujuda tahiyyatin sujjada ta gaisuwa bil inhina'i da sunkuyi da kai da ba dora goshi akan ƙasa ba amma akwai wanda suka ce ana nufin ma na biyan shine dora goshin a kas amma ya zama shi annabi adam kamar alƙibla ce ta sujjadar allah shi aka yi wa sujjadar sajadu ya gaba ɗaya mala'iku suka sujjada ibla iblis amma iblis abal jinni wal aljanu kana bainal mala'ikati wanda ke rayuwa tsakanin mala'iku la bai kuma na sajidina shi bai zamo daga masu yin sujjadar ba qala qala ma mana'aka alla tasjuda idza martuk قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين قال وبنجي يتي دا إبليس ما منعك me ya hana ka an Allah ta suda ya zama ba kai sujjada me ya hana ka yin sujjada ladin wato an kawo ta ne nan dan a karfafa maganar ba ta nafayi ba ce me ya hana ka a ce ka yi sujjada shi yasa sila ce ita la takan zo ta nafayi takan zo ta hani takan zo kuma za'ida ma'anoninta uku ce ma'anoninta guda uku ne ya ce me yana kake sujada lokacin da na umarce ka ƙala sai shaidan ya amsa ko iblis ya amsa da cewa ana hairun min ya za a ce ka ce min in sujada ga wanda bai kai ini ba aini na fi shi ni na fi shi me yasa halakata ni min nare domin ni kayan ne daga wuta wa halakata homin ɗin shi ko kayan shi ne daga yumbu abinda aka yi shi ko daga wuta ai ya fi abinda aka yi daga yumbu a duban shi iblis shi a ganinsa yana ganin haka alhali wato akwai hujjoji da yawa da suke nuna ai amfanin yumbu gurare da yawa ya fi daga amfanin wuta shi dai iblis a nan ya yi hassada ne abu adam matsayin da aka bayar ga annabi adam shine ya masa hasada shi yasa ake cewa sabo iri biyu a duk saban da ake wa Allah ba wanda ya fi su muni shine hasada da girman kai malamai suka sabani a cikin su biyun wanne ne ya fi muni hasada ta fi girman kai ko ko girman kai ya fi hasada amma dai an gama akan cewa matukar za a samu ɗaya to za a samu ɗaya duk mai hassada sai an same shi da girman kai duk mai girman kai sai an same shi da hassada bayan da za a samu ɗaya daga cikin nau'o'in saban nan ba a samu ɗayan ba da an samu ɗayan to za a samu ɗayan su biyun nan dai su ne farkon saban da aka saba Allah da su a halitta gaba ɗaya da girman kai da kuma hassada wasu wato وفي سورة ساد سورة ساد ما منع واتو سورة الأنان فائدة غاوتا فائدة قال هنا يا فدا أنا ما منعك me ya hana ka wa fi suratul hijri a suratul hijri ko qala ubangiji ya qala ubangiji yace qala ya iblis wa laka allah takuna min as-sajid ubangiji yace da shi iblis me ya hana ka a ce ka shiga cikin masu yin sujjada ga annabi adam وفي سورة سعد سورة داود عليه السلام ubangiji yace ba man aka anta sudal ma halakatu bi yadayya me ya hana kai sujjada ga abin da na yi da kaina itlaful ibarati wa itlaful ibarati inda hikaya sabawar yanda ake kawai kayan nan dalla ala annal la'ina qad arraja fi ma'asiyatun wahidatin salasa ma'asib ya nuna da mu cewa iblis ya hada da saban Allah iri uku a sabo daya asali guda ɗaya ne amma akwai uku karkashi menene wanne ne guda uku muhalafatal amri na farko ya saba da umarnin Allah Allah ya ce sujada ya ce ba zai ba da kuma rabuwa da jama'a yana cikin mala'iku da komai suke tare suke amma ya ɗaukar wa kansa ya ware su sun yi sujada shi ya ce ba zai ba sai kuma girman kai tare da wulakanta annabi adam wanda kowanne daga cikin wannan sabo ne a saba wa lamari umarnin Allah a saba wa umarnin Allah ko ba a fita daga jama'a ba ba daidai bane fita daga jama'a ba daidai bane in dai ba inda aka nemi mutum lalle lalle ya fita ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake faɗa wanda ya zo muku kuna haɗe lamarinku yana tafiya gaba ɗaya ya nufin ya raba tsakanin ku to ku kashe shi shaidani ne ashe ba a samun rabuwa ba a son a samu rabuwa tsakanin al'umma samun rarraba tsakanin al'umma shi ke haifar da duk wani shari wannan shi ne wajen mahaifar duk wani shari sai kuma girman kai girman kai ko da mutum yana tare da jama'a amma a ce yana girman kai ba daidai ba ne ballantana girman kai baya barin mai shi a ce ya zauna tare da jama'a duk mai girman kai to ƙarshen da ko sai ka samu yana ware kansa sai ya ƙoƙarin ware kansa wasu faɗin ahiriyati shi ba sa ta cewa ya fi shi yana ganin cewa wai ai wuta jiki ne mai taushi mai haske shi ko yumɓu jiki ne mai kauri wanda yake mai duhu ba a ganin nan bangaren daga nan bangaren abinda yake tattausa mai haske ai ya fi daga wanda yake mai kauri mai duhu yayin da abinda iblis ya kafa hujja da shi bisa allah ya zama batacce ne a wato wa inna ma kana mahatan da bihi wa inna ma kana wa inna ma kana to ko to lamadin lamadin kale shi lamadin yayi wala ma kana matan da bihi ala rabbihi batilan yayin da abinda iblis ya kafa hujja da shi bisa ubangiji ya zama batacce saboda zamawar yin banfi manafi'u kasiratu akwai amfani mai yawa a cikin sa da fa'idoji masu yawa tsarin halitta ma gaba daya yana tawakkufi ne akan yumbu saboda halitta na bukatuwa zuwa gare shi saboda abin da ke faruwa daga yumbu na daga tsiri tsiri yana fitowa akan dutse ba ya fitowa akan dutse sai dai idan akwai ƙasa akan dutsen amma in dai dutsen ne yadda yake ɗinsa a ce tsiri ya fito a kansa ai ba zai yiwu ba hakanan ruwa wanda su ne abincin halitta ta ƙasa ita ko wuta amfaninta ai kaɗan ne tsarin halitta bai tawakufi a kanta idan ana samun da yawa daga halitta ba tare da ya bukaci wuta ba ana samun nau'o'i da yawa na halitta wanda ba sa bukatar wuta ko kuma abin da zai daidaita da wutar to wannan shi yasa wannan raddadin shine jawabin lamma din can walamma kana masan bihi to shi yasa sai ubangiji ya yi masa raddi mafi munin raddi ya masa ba shi amsa irin amsar da ake bayarwa ga mai tambaya mai sanya wahalar wajen tambayar almutakabbir mai girman kai da ya ce ƙala fabit min ha ko kada ƙala fabit min ha ƙala fabit min ha فما يكون لك أن تتكبر فيها فاخرج إنك من الصاغرين قال وبنجد يتي دا إبليس فهبت منها تند كافت وانا مغنى فسوكا دقى الجنة أي من الجنة فسوكا دقى الجنة أو وقيل وسكتي من السماوات فسوكا دقى السماء فسوكا دقى السماء fama ya kunu laka an ta takabbara fiya ba daidai ba ne ka ce za ka girman kai a cikin aljanna aljanna ba guri ne na girman kai ba ko kuma sammai ba guri ba ne na girman kai fahimit shi ya sa ka fito min ha daga gare ta in na ka minas sagirin hakika kai kana daga kaskantattu wato an ce daga aljanna ne wa alaihi bisa wannan kaulin fa bake fi samawati harijal jannati iblis ya ci gaba da sama a sama amma daga wajen aljanna ba a cikin aljanna ba wakila min as-samawati shi ko fa lam yakul istiqrar bil alamin ulwi aslan ya zama kenan mazauni ko matabbata bata sauraba ga iblis a halitta madaukakiya gaba ɗaya dole ya dawo nan ƙasa a nan yake jin rayuwar da yake kai kam kana daga waɗanda suke kaskantattu domin ba a girman kai a aljanna ko a sama wala fi gai da kai koma a wani ai girman kai a kowane hali abin zargi ne girman kai abu ne wanda ya sifa ce wadda take abin zargi a kowane hali ba inda girman kai yake ya dace illa iyaka akwai masu cewa a tawaru ma'al mutawari ne wa takabburu ma'al mutakabbirina ayin an game da mai girman kai wannan ai masa sakayya da girman kan nasa ai daidai ne illa iyaka wannan ai ba girman kai aka nasa ba wato an masa sakayya ne da aikinsa ko girman kai shine ka fuskanci mutum da nuna ka rena shi amma wanda ya rena ka dan ka kawo da kai daga gare shi wannan ai ba kai ka rena shi ba ko shi ya rena kai ki kula ka kai mako ka kawo da naka ka kawo da fuskar ka daga gare shi to
قال قال أنذرني إلى يوم يبعثون قال إبليس يتي أنذرني ومني إن أسوك سورة ما كان اللئيم إذا الموت yayin da iblis zai ki a dandana masa mutuwa da labal maka sai ya nemi wanzuwa wal huluda da dawwama ila mil ba'sa har zuwa ranar tashi alƙiyama abu ne wanda yake sananne cewa ba sauran mutuwa kuma bayan an yi tashin alƙiyama wal'ahirati shi yasa iblis ya nufin a ce rayuwarsa ta dore duniya da lahira Allah ya amsa masa an ba shi abin da yake nema amma ba daidai wa daida ba ba a bisa yadda yake nufi daidai wa daida ba bari an masa jinkiri ila wakai zuwa wakacin busa ta farko kala fa inna ka minal munzari illa yawmil waqtil ma'lum to ba ba shi da tsira daga mutuwa ba zai tsira daga mutuwa ba dole sai ya mutu haka nan ba zai tsira daga azaba ba wato ka jinkirta ma ya zuwa ranar da za a tashi ayin nasu mutane قال قال إنك من المنظرين ubangiji ya ce da shi hakika kai kana daga waɗanda za a saurarawa amma fa wa fi'atun uhura a wata ayar aka kara da cewa ila yawmin waqtil ma'lum zuwa ranar wakaci sananne zuwa wakaci wanda yake sananne shine wakacin busa ta farko amma kai busa ta farko yanda kowa ma mai rai a sannan zai mutu kai din ma sai ka mutu ai wakatan nafatul ula wakacin busa ta farko ai la wakatan nafatul saniya allati da raba halla iru ba wakacin busa ta ɗi ba wanda shi iblis la'antacce ita ya so a bashi to ba a bashi wannan din ba
قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم قال وبنجي يتي فبما أغويتني ناير الزوى tunda dai har kai mun hukunci da cewa ni batacce ne ai bi igwa ikali da tunda ka batar da ni wal ba'ulil kasam bar ta rantsuwa ce wa jawabu jawa amsar rantsuwa la aqudanna lahum wallahi zan zauna wa halitta bani adam ayil bani adam ga bani adam zan zauna musu akan siradakal mustaqim tsarin ka madaidaici zan kokari in ga na toshe bin tsarin ka madaidaici gare su gaba daya a waye gari ba mai bin hanyar da kake bukatar abi ai ala tariqil musil ilayka ai akan hanyar da take sada bayi zuwa gare ka garan bi haza manufar iblis da faɗan wannan magana ko da abin da yace zai yi azu sarihi min daukan tarna daga gare su ya daukansa ya annahu lamma da wa mu'ita bi sababin domin shi iblis lokacin da yake an gore shi daga aljanna ko daga sammai aka zamo an yi shi kuma da sababin mutane a habba an yanta imamin sai ya so ya riko ya su da wata azabar ba to dora su akan abin da in sun yi haka ɗin zai gada musu azaba madawwamiya ahza bisari ɗauka da tallarsa ya idan ya ɗaukansa a kan abin da aka yi masa saboda su shi yasa ya ce wallahi sai ya zauna a kan tafarkin allah na daidaiti ma'ana sai ya toshe mutane ko ya hana mutane daga bin tsarin allah su hana wa ta'ala shi yasa tun farko shaitan iblis ya riga ya yi rantsuwa a gaban Allah cewa lalle sai ya yi gaba da mutum wanda ko ya rantse a gaban mamallakinka mahalicinka sai ya yi gaba da kai me ya dace ka ɗauka game da shi wani mataki ya dace kai ma ka ɗauka game da shi ai kai ma ka ƙi shi yanda Allah yake faɗa mana inna shaitana lakum aduwwun fattakhizuhu aduwwa inna ma yad'u hizbahu yakunu min ashabis sa'ir shaitan babban maki ne gare ku shi yasa sai ke ɗaukar ku a matsayin makiya a kullum ba abin da ya sa a gaba illa ƙoƙarin ya ga ya halakar da ku to ai kuma abin da yake wajibi ku ɗauke shi a matsayin maki ya zama duk abin da kuke yi gudunsa kuke duk abin da kuke kaffa kaffa kuke daga gare shi kafku yadda ya halarce ku a wani lamari naku in ma ya halarta to ku kokari ya zama bai batar da ku ba dan ku inda lamarin kirki ne to kokarin sa sai ya bata in kuma lamarin banna ne to kokarin sa sai ya ziga ku kun aikata saboda dai shi manufarsa ya ga ya halarta ألم أحد لكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني wallahi sai na zauna bani adam a hanyar kamar daidaiciya mai sadawa zuwa gare ka sun mala'atiyannahum min baini aidihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an shama'ilihim ولا تجد أكثرهم شاكرين ثم لآتي من سنة والله سينا دي مصر من بين أيديهم تقبنسوا زنزو مس تقبنسوا ونوقشن ومن خلفهم ونوقشن زنزو مس تباينسوا وعن إيمانهم ونوقشن زنزو مس تداما وعن شمائلهم ونوقشن تهاجم أي من كل جهتهم ai ta ko'ina fa'amna uhun an suluki in hana su daga bin hanyarka ƙwalar na abbasin abdullahi na abbasin ya ce wala ya staɗi wa an ya ce min fauƙi iblis ba shi da ikon ya zo musu ta sama liyan la ya hula bayan abdi ko bayan rahmatin la ta'ala don kai tsare tsakanin bawa da rahmar allah ta baraka wa ta'ala wato ai zai zo musu min al-jihad daga jihohi allati utadu hujumina wadda aka saba kai hari daga gare ta wani jihatul arwa su da jihohin nan guda hudu wani zalika lam yaskur lil fawqa wadata shi yasa bai ambaci sama ba ko kasa da amma sama saboda zama wasa ba za ta yi ya tsare falikaunihi la yumkinuhu ba zai yi ba lace ba nan ba lama ba فلكونه لا يمكنه أن يهول بين العبد ورحمة ربه dan ba za ta yi ba iblis a ce ya tsare tsakanin bawa da rahmar Allah yadda Allah na Abbasin yake faɗa amma daga ƙasa kuma shi shaidan saboda girman kansa girman kansa shi yasa ba da ya zo ta nan zuwan iblis yana yawaita ta daga gaba da kuma baya amma ya zo ta dama ko ta hagu haka yana da rauni yakan zo ta nan ɗin amma ba kasafai ba me yasa saboda mala'iku suna kiyaye ba a wasu malaman sun faɗi wata hikimar saboda daga rashin zuwansa daga ƙasa domin duk abin da zai zo ta ƙasa yana son ya tada hankali ne a guje shi shi ko iblis so yake ja hankalin bawa bawa ya karkata gare shi don ya sami damar batar da shi amma dai amsar da aka ba ta farko cewa girman kai ne ya sa haka wannan amsar ta fi kusa da karba to wala ta jiru aksar ba za ka samu mafi yawan su shakiri masu godiya ga ni'imomin ka ba
قال اخرج منها مذءوما مدحورا لمن تبعك منهم لأملأن جهنم من منكم أجمعين قال ubangiji yace da iblis ukhruj minha fita daga gare ta ko ne daga aljanna ko daga sama mazuma halin karanta kasancewa ka abin aibatawa abin aibatawa daga za'ama ya za'am ko zama ya zama akan yi tafsirin sai koma zama ya zama ma'iba abin aibatawa aumin hutan ko ko abin ƙi abin ƙi madhura abin nisantawa mubadar ana rahmata abin nisantawa daga rahama laman tabi aka minhu ubangiji ya ce wallahi duk wanda ya bika a cikin mutane minan nasi wanda duk ya bika a cikin mutane wallamu lil ibtida'i a lamun ta ibtida'i ce an wadda lil kasabi ko ko ta shimfida ne ga rantsuwa rantsuwar da za ta zo nan gaba ita ce wa huwa rantsuwar illa an na jahannama wallahi sai na cika wutar jahannam min ku mu azmai daga gare ku gaba daya da kai da su din ai min ka zuriyatika da kai da ƴaƴan naka wa minan nasi wato ya da kuma mu sauran mutane mutanen duk da kabata wa fi ta galibin hariri ala zai nan ya kunshi rinjayar da wanda yake nan bisa wanda ba a maimakon a ce min humu inda wanda ba sa nan din ma an sun fi yawa amma kuma aka rinja da haririn aka ce minkum wakiltu don a ƙara nuna masa cewa hashi fa abin da yasa aka samu tagaliban ɗaya daga cikin dalilan shine don a nuna masa hashi fa nan da an ce minhumu sai ya ringa nuna kamar su ne za a yi ba amma ai shi ba za a yi masa ba aka ce hakkai din hakkai din duk wannan girman na kan naka وفي الجملة معنى جزاء من الشرطية جملة أن تكونش معنى جواب من ودتك الشرطية أي من تبعك أعذبه أي وأن يبيك والله زم نسى عذابه وأن دي يبيك أعذبه للي زم نسى عذابه wannan an ɗauka cewa man ɗin shari'a ce amma ba lalle a ɗauka shari'a ba ta yi a ɗauka mausuliya ce ya zama ta bi aka ita ce silar ba wai sharaɗi ba ne ta yi kuma a ɗauki manɗin a matsayin nikira wadda take mausuka ya zama a ta bi aka ɗin shi ne sifar shi ne sifar a kowane hali daga guda biyu nan ko da an ɗauke ta mausula ko an ɗauke ta nikira ce mausufa to ai ba ta bukatar wani jawabi ba ta bukatar wani jawabi sai zama mubtada ce jumlar la'amla anna ita ce labarin mubtada la'amla anna din sai zama a sannan labarin mubtada
ويا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة فكلا من حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين ويا آدم يا آدم ubangiji ya ce kai adam kuskurenta ka zauna da kai wazaunuka da matarka aljannata aljanna takidu shi an taɗin takidi ne lil ramiri ga lamiri wanda yake mustatiri fi uskun a cikin uskun liyu dafa alaihi dan ai adafi a kansa bisa hadin fadin ibn malik alfiya wa in ala ramiri raf'in muttasil adabta fafsil bil ramiri munfasil aw fasilin ma wa bila fasilin yarid sannan mai fashin wa ru'ufa ru'uta ke a uskul akwai lamiri mistatiri wujuba wanda za a kaddara shi da anta kuma nan sai aka yi takidinsa da wata anta din wanda shi yake zahiri saboda haɗa wannan sunan akai wazauruka da kai da mataka ku zauna hawa'u ita ce hawa'u bin madu wadda ana ja hawa'u ake cewa ya an na hawa ƙarfin hayi domin an halice ta daga mai rai وهو آدم شين النبى آدم وأنه هو النبى آدم لما أسكن الجنة لما أسكن الجنة عند أكثر من شيء الجنة ya yawo a cikinta yana mai kewa saboda ba abokin ɗaya ba haso yayin da ya bace sai aka halicci hawa'u daga haƙarƙarinsa na gajere daga ɓangarensa na hagu dai ba sami nutsuwa zuwa gare ta ya ɗeba hasko da ita yayin da annabi adam ya farka ya ganta ya karkata zuwa gare ta mala'iku suka ce da shi ya adam kakkace za ka taɓa ta sai ka biya sadakinta ya ce me sadakin nata suka ce salati uku za ka yi a wata ruwa salati 20 ga annabi sallallahu alaihi wasallam idan ka ce a yi sharaɗin sadaki ya zama abu ne wanda za a riƙa a matsayin dukiya muta mawala ya zama abu ne wanda za a rika a matsayin dukiya wannan ko ba abu ne wanda za a rika a matsayin dukiya to za a ba da amsa a nan bisa da cewa wannan sharaɗin ya faru ne a shari'ar annabi sallallahu alaihi wasallam ba haka yake ba a shari'ar annabi adam kuma ai mai umarnin shine Allah shi kuwa la mu'aqqiba lil hukmi ba wanda yake sai ya tashi hukuncinsa kuma yana da bincike da can manzon Allah sallallahu alaihi wasallama cewa ya aure ko ya aurar bila mari ba sai da sadaki ba asalan gaba daya yayin da ya zama huwal wasu data shine wasu da a cikin wannan udda sai aka ɗauke shi ka annahu wal aqib lahum kamar shine ya daura auren gare su abin da yasa aka ce sadaqin da annabi adam zai bayar shine salati ga annabi sallallahu alaihi wasallama isharatan dan nuni zuwa cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama shine uswa sida babba a cikin duk wata nema da ta sadu ga kowa har ga mahaifinsa har ga ubansa annabi adam ubangiji ya umarci annabi adam ya zauna a aljanna wasu suka ce wato wa amrillahi wato manzan Allah shine wasu da wato ko ubangiji ya umarci annabi adam ya zauna a aljanna kila wasu suka ce tun kafin shiga aljanna fuskantar da maganar ga hawa'u ilmin biha dangane da isinar ratayar sanin Allah da ita domin ita ba riga an halicce ta ba daga baya ne aka halicce ta wasu ka ce a bayan annaba adam ya shiga ne aka ce masa in an tawo da janna shi ne da ce abin dogara in an ce kafin shigan ne sai a ce kenan wato abin da yasa aka faɗa hawa dangane da cewa sanin Allah ya rataye da cewa za a halicce ta bisa wannan kaulin na biyu al'istimurara dorewa sai zama shi ne abin nufi daga umarnin da aka yi da samun nutsuwa wato kamar an ce ka ci gaba da samun nutsuwa a aljanna din nan a fakula kuci min hasurar shitu ba daga duk inda kuke son ci wala karba hazin shagarata amma ba ku ba cewa za ku saci wannan bishiyar bil'akil minha na daga cewa ku ci daga gare ta wani alhindat an ce alkama ake ne fata kuna min zalimi in kun yi haka sai ku zama daga masu zalunta kawunan su
فوسوس لهما الشيطان ليبدي لهما ما ولي عنهما من سوآتهما وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين فوسوس لهم الشيطان الشيطان يوسواسي غريس الوسوسة أمر أكي كلا وسواسي الحديث الحديث مغنى ود أكي تعقوي الذي يلقيه الشيطان في قلب الإنسان ود متين يكتان ود الشيطان كان جيفا أزوجي المتين bisa tafarkin maimaitawa ya faɗa ya sake faɗa idan ka ce ai annabawa masu mai ne daga ce shirin yana wasuwasi gare su zahirin ayan nan kuwa yana hukunta cewa shaidan ya yi wasuwasi ga annabi adam sai a ba da amsa cewa a'a wasuwasin na shaidan ba wai kai tsayayyai ga annabi adam ba a'a ya sadu ne da hawa ya yi wasasu ne ga hawa ita kuma ta kai magana ta kai wasasun ga annabi adam amma ba da gaisu ya ce bayan annabi adam ya ci daga bishiyar nan allah ya kiransa ya ce kai adam me yasa ka ci daga wannan gashi ko na ce ma kanka yadda ka ci daga gare ta ya ce ya mata ne haruwa hawa'u ce ta sa ni na ce wani ya ce da hawa'u lima al'amci me yasa ka sa ake wannan bishiya ta ce ai macijiya ce ta umarce ni nema da haka wani ya ce da macijiyar me yasa kika umarce ta ta ce ai iblis ne nema ya umarce ni sai wani ya ce amma ke hawa fala ulmiyan naki kulla shahada sai na sa jini ya fito daga gare ki a duk wata kamar yadda kika sa bishiyar ta yi jini ruwa ya fito daga gare ta amma ke micijiya to sakamakon ki zan yanke kafafunki ya zama kina tafiya akan fuskarki wala yuki wala yashda hanna ra'asaki kullu man lajeki wallahi duk wanda ya gaba da ke sai ya rotsa ke kanki sai ya fasa miki kanki amma kai kai iblis to abin la'anta ne a idan ka ce kaka iblis ya wasu wasi gare su alhali yana daga wajen aljanna sai a bada amsa cewa waswasin iblis ko da yake ta kure daga wajen aljanna sai dai ta sadu gare su ne suna cikin aljanna da wani karfi wata dama da ubangiji ya bayar gare shi iblis yana iya waswasi daga nesa amma waswasin nasa ya sadu da kai kana nesa da shi ko ko shi ya yi dabara ne bisa shiga aljanna don ka shigarsa a cikin cikin mijijiya sannan ne ya samu ya wasu wasi a gare su to a libriya na kuma me yasa ya musu wasu wasi don ya bayyana musu yuzgira ya bayyana musu wawuriya abinda aka rufe fu'ila wawan fu'ila ne minan wara ke ana cewa wara yi wari in kuma mabni ne ga mafuli sai a ce wuriya yuwara abinda aka rufe an huma daga gare su min sau'atihima daga al'aurarsu wa qala iblis yace da su yake cewa da su duk wanda yana cikin waswasin nasa ma ne ya kuma rabu kuma ubangijin ku bai hana ku ba an haze shajarati daga wannan bishiyar illa karahata an tafuna malakai sai ko dan baya san a ce kun zamo mala'iku kun dawwama wa qul ya bikasri lillahi akwai qira'a amma wadda ba sar'iyya ba shan zace illa an takuna malikaini da kasaran lami sai ko dan baya san a ce kun zamo sarakai shi yasa yace kan ku ci daga wannan bishiyar aw takuna min alhalin ko kuma dan kada ku zamo daga wanda za su dawwama wa zalika lazimin an al-akl minha domin dawwama ko me me kuma ne in kun ci daga gare ta inda za ku ci daga bishiyar nan to ko za ku dawwama a cikin aljanna ma'anar da ta ayyuka ma'anar da ya da'awar ta gare su shi iblis annal akala minha shine cewa ci daga wannan bishiyar sababin li an yakuna min al-mala'ika sababi ne na zamo daga mala'iku wa sababin lil hulul biya sababi ne kuma na a ce sun dawwama a cikin aljanna shi yasa ya rufe su ne ta fuskar da'awar cewa cin daga bashiyar yana gadar da haka kamar yadda duk sanda ma zai rufu ba wato sai ya yaudare shi da wani abu cewa in ya aikata abin da aka hana shi to zai samu wata dama bawa zai samu wata dama to wa kasa
وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين
yake cewa ba na shirya da kai ba bisa bishiyar dawwama da sarauta mulki wanda ba zai taɓa ƙarewa ba wa ƙasa mahu iblis zai ce musu rantsuwa ai a kasa lahu ma billah ya rantse musu da allah nan fa'ala ya zo da ma'anar af'ala kenan in ni la kuma abin da ya rantsa musu shine cewa wai wallahi shi din nan da minan nasihina ya faɗa musu abin da yake faɗa musu ne dan yana nufin ya musu nasiha fi zalika a cikin wannan maganar da ya faɗa musu fadallahuma bi ghurur فلما ذاقا الشجرة بدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقل لكما وأقول لكما إن الشيطان لكما عدو مبين.
هذا الله وأن يسعى سوف تسود كما haddahuma an manzilatihim ya saukar da su da matsayinsu ayin hasanati matsayinsu wanda yake kyakkyawa ya anna ruruhu domin ترهقهم وجوههما من الجنة إلى الأرض saukarsu wato ko can ayin hissiyyati ayin hissiyyati ai matsayin su wanda yake na fili ba na ma'ana ba iblis bai da ikon ya sauke annabi na allah daga matsayinsa wanda yake na ma'ana amma ya iya abin da zai kawo annabin ya sauko daga matsayinsa na gani fili ya ana gururahu domin yaudarar da ya masu ta sabbaba an hunkuru ma min aljannati ila al'arni saukarsu daga aljanna zuwa nan duniya ya sabautu daga haka ma'ana wannan yaudarar tasa wadda ita ta sa suka ce haka ɗin ne ya jawo aka ce bara a sauko da su zuwa wannan duniya a maimakon rayuwar da da suke kafin cin nasu daga wannan bishiyar rayuwar da take a aljanna aljanna da Allah mai ce musu cewa da abin da suke bukata za su samu inna laka Allah ta ju'a fiya wa la ta'ara wa innaka la tazur fiha wa la tarha alal ma'anawiyyati ba matsayin su na ma'ana ba bar rufatu ma inda lahi bari darajar su a wajen Allah lam tanqus ba ta tawaye ba da sarrafin cin su daga wannan bishiyar balin da bari karuwa mata bari karuwa mata tunda cin daga bishiyar ne yasa har suka aka saukar musu aka yi musu ilhamar kalmomi wanda da suka faɗa aka ce an yafe musu shi ko wanda aka yafe wa daga laifi ai so yawa ma laifin nasa komawa yake hasan wa yubadilullahu sayyi'atihim hasanatin to fadin lahu shi sare da su da sababin yaudara daga gare shi falamma za a shajarata lokacin da annabi adam da matarsa sayyida hawa suka ɗanɗana wannan bishiyar ai akala min ha ai suka ci daga gare shi a suka ci daga bishiyar to badallahu wato shi za ka mina zauki daga zauki ne wata nawo shai shine a dan dandana abu bi gurafa da amdu dan a san dandanan sa wa fihi isharar wannan ya kunshi dole ila nan malamin sana wala min asira zuwa cewa annabi adam da matarsa sai da wa ba su amfani da yawa da da yawa ba daga bishiyar dan kadan ne dan kadan ne wanda suka yi amfani da shi daga bishiyar ne yana sha'anin za ka sha'a domin tsarin wanda yake dandana abu da ya sanya yake an yi kasu da alama kalami shi ne cewa ya takaita masa ɗan kaɗan daga gare shi ya takaita masa ɗan kaɗan daga gare shi yayin da suka ɗanɗana bishiyar nan suka ci daga gare ta bada dahu masu aku sai al'aura su ta bayyana daga gare su a ta bayyana gare su an zaɗa kullum ma ƙunguruhu wa ƙungurul ahari wa ƙunguru ai kowanne daga cikin su ya zama yana ganin al'aurarsa ta gaba kuma yana ganin al'auru biyu na ɗaya yana ganin al'aurar ɗayan ta gaba da ta baya amma mutum baya iya ganin al'aurarsa ta baya wasu miya kullum min huma sau'a an kira kowanne daga al'aura sau'a da an nan shafa domin fitowarsa bayyana sai su usahibu yana munanawa ma'abucin su ne mai al'aurarsa mai hankali da an ce al'aurarsa ta bayyana ya shiga cikin halin muna yana wato ya shiga halin mutum wata fika suka haɗu ya su fara alaihim suna ɗan farawa da rai wato da fika wato yin ba da ɗan ba'ai shara'a suka haɗu yana cikin al'adun shuru suna yin tikani suna ɗan farawa gare su yin wani aljanna daga ganyen aljanna iya su ta cira ne don su kare al'aurarsu da wannan ganyen وناداهما ربهما ubangiji su ya kira su alaman hakuma an ji kuma shajar ashe ba ku ne na hana ku daga cin wannan bishiyar ba ba faɗa muku a baya wala ta kada baya zai shajar ta sunan nan zalimi ba a wa kullu kuma ashe ban faɗa muku ba inna shaytan lakuma aduwwu bi cewa hakika shaytan mai gaba ne gare ku wanda gabarsa take a fili da kuma mai gabayin mabayin gara gare kwayoyin tana amina sujudi inda ya hannu daga yin sujjada na kulaka kai annaba adam ko da ku shi annaba adam wanda ne mai dagwar nuni a maimakon yi wa annaba adam sujjada ya yadda da a ce a yadda shi a kore shi daga aljanna a nisan tashi daga rahamar allah to kan bai ya bayyana mubin sun da nasa bayyana a bayyanar adawa ce mabayyanin gaba wani istifhamu istifhamu na alamar hakuma littakari dan tabbatarwa ne a hakika na tabbatar muku da haka na tabbatar muku da cewa na haɗe ku daga wannan bishiyar kuma na faɗa muku cewa shaitan maki ne mabayyanin gaba gare ku kala قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين قال annabi adam da matarsa hawa suka ce rabbana ya ubangiji zalamna abu sana mun tabbatar da cewa mun zalunci kawunan mu ba su yadda da saba wa umarnin da kai mana haza wannan ikhbar hada labari ne min Allah daga Allah tabaraka wa ta'ala daga annabi adam da matarsa sai da hawa da cewa sun yi furuci da cewa sun aikata abin da suka aikata wannan da ma da cewa suna nadama alama wa ƙamin kuma wasu abin da ya fi da gare su abin da ya rarukance su ne bisa haka ko da yake ba sabo ba ne a hakika domin hasanar wanda suke managarta na bayi sai dai a ce a haƙƙin wanda suke mukarrabai abin da wani zai yi a ba shi lada cewa ya kyauta a yi masa didina wani in yi sai a ce ma ko hukunsa za a yi saboda abin ya yi muni daga gare shi to yadda ake misali da a ce matsalar za a sa tambaya za a je tambayoyi goma sai aka kira wanda shi koyon fannin yake ƙasa ƙasa yake aka ce ga su ana bukatar ka amsa tambayoyin nan goma yanzu in yi amsa tara ko takwas a ciki za a yi masa jinjina cewa kai ai kayi kokari lalle wannan yayi kokari ko da maki ne ake bayarwa sai a ce ai ya samu excellent ko ya samu matsayin a yabo kwarai-kwarai a yi masa jinjina saboda a matsayinsa na ɗalibi a tambayoyi goma ga shi ya amsa har guda takwas ko ya amsa har tara dan bai amsa ɗaya ko biyu ba a yi daman matsayinsa ne ɗalibi amma yanzu idan aka samu wanda ya fi shehin malami ne na wannan fanni aka samu wani babban farfesa aka ba shi tambayoyi ya amsa tara bai amsa ta goma ba ai da Allah sai za a kore shi ne daga matsayinsa ko cewa ai kai baka cancanta ba kai da ake sauraron ka faɗi ma hujjojin kowace amsa kai cikakken bayani akan kowace amsa har ta sama da haka ga almajirin almajirin ka mata mai ajiye wayannan tambayoyi ne amsa to ya kai za a ce tambaya a ciki ta gagare ka amsa shi yasa hasanatul abrari sayyatul mukarrabina walaysa zalika biqadihim fi ismati adama wannan ba da suka ba a cikin zama wa annabi adam ma'sum domin abin da yake ya koru a haƙƙin annabawa shine su sabawa umarni da niyya amma kuskure a wajen istihadi da kuma mantuwa wadda take wanda siyano da mantuwa a ramani wanda yake yana zuwa daga wajen Allah ba wa jaizun alai abu ne wanda yake mai yiwuwa a haƙƙin su misalin wannan abin da aka ajinta zuliya da yanzu inda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya sallama daga raka'a biyu fa kana da zul zul yadaini wata ta sai sa bi mazkuri ne da wawe ko zul yadaini zul yadaini yace da shi an yi kasarin sallah ne amna sun ka ko ka mance ya rasulullahi sai manzo Allah ya ce kullu zalika lakum ba ai ɗaya ba daga cikin wannan ko ɗaya ba ai ba a cikin wannan sai yace bal ba zalika ba makawa an yi wani abu a cikin ya yi karanta hadisin alhadisa karanta hadisin wanda Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce lam ansa ba na mantuwa da kaina sai dai ana sa na mantuwan ne dai a sunna sai ka sunna ta nuna wa al'umma ya za su in mantuwar ta a kogare shi yasa shi mantuwar ta sama lada ake bashi domin tashri'i kamar isar da aike ne a hikimar cin da annabi adam da masu sa wasu kai daga wannan bishiyar abin da ya doru bisa haka halki daga samuwar halitta tun da aljanna ba wajen haihuwa ba ne da a can ne annabi adam ya ci gaba da zama da haihuwa ba za ta yi daga gare shi ba to yaushe kuma za a sami 'ya'yan da kuma raya duniya ubangiji ya sa ya mance don wannan hikimar mai sa matuƙa ta samu wanda ya danganta gangantawa ko karfin rai ga annaba adam ya ce annaba adam ya karfin rai akan saba wa Allah to ya kafirta don ya kore ya isma daga gare shi kamar wanda ya ce gaba daya ai annaba adam da isyanu bai akuba daga gare shi ko ta kaka to ya ya kafirce me yasa li musadabati ba alif lamdin ne kawai li musadabati ayatu wa sa adam rabbahu fagawa ya ya kishishiniya da ayar da take wa sa adam rabbahu fagawa fal muhlisu min zalika abinda yake fitarwa daga wannan a ce abin da ya fi daga annabi adam ba kamar saban da yake afuwa ba ne daga masu sabo cikakken bayani akan wannan matsayi ya gabata gare mu a surar bakara ka koma ka dubi wannan ka koma ka dubi wannan to a suka ce ya ubangiji zarar na amsa mun zaɓi kawo wai na karfila na ubangiji in dai ba kai ne kai gafara gare mu ba wata hamna in dai ba kai ne ka ji kanmu ba lana kone na mai muhasiri za mu zamo daga wanda suka yi hasara za mu zamo muna da muna cikin wanda suka yi hasara to qala habib qala habitu ba'd wannan ayar an fassara abin da ya zo a can surar bakara a surar bakara an ce ya fatalaka adamu min rabbihi kalimatin a can ba a fassara kalimatin din ba amma a nan an bayyana kalimatin din shine cewa rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna min al-khasirin to قال اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين قال هبلوا ubangiji yace da annabi adam da matarsa da sauko bima tamantu ma alaihi min zuriyatikum tare da abin da ku sani daga ƴaƴanku ‘ya'yanku da suke tsatsanku da suke tsatsan annabi adam ba'arukum alhali sashenku ba'arukum ya ce sashen ‘ya'yan libarin addu'a ne ga sashe wato wannan jumla ce haliya aka yi rabdanta da damiri kadai saboda jumla ce ismiya wato na hali siwa ma kulli ma biwa wi nau'i mummanin aw bihima min zuri ba alihim bara me ke kawo gaba a tsakanin mutane zalunci daga yadda wasu suke zalunta wasu idan za a bar zalunci ba za a samu gaba amma abin da zai ke kawowa wannan yana jin wannan wannan yana jin wannan zalunci shi yasa ya zama babban manufa a yi rayuwa ta adalci ubangiji sana wata ala ke faɗa mana aiko manzanni ne da saukar da littattafai duk an yi haka ne don a ce mutane sun yi rayuwa a duniyar nan rayuwa ta adalci لقد أرسلنا رسولنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط أيوة أنا تدعو cigaba أنا تدعو haƙƙi a kula da haƙƙin ɗan adam amma ba lokacin da ake zalunci irin wannan ba lokacin da ake zalunci irin wannan ba a taɓa samun lokacin da yake an face wa mutane ƙasarsu ba kuma ake sa su a gaba ana ta karkashe su da sunan waɗanda suke aiki suke da a wasu ne kan ga wajen kare haƙƙin ɗan adam irin a wannan zamani iri-iri falastinawa suna zaune a ƙasarsu an kore su sai ɗan ɓangare kaɗan aka bari a hannun su shi ɗin ma yadda aka ga dama ake musu a shiga a kashe su a shiga a kashe su duk sanda aka ga dama ba wanda ya taɓa cewa lalle a ba su ƙasa ko za a faɗa sai a ce amma da sharuɗa sai a ta kawo wasu sharuɗa na daban wanda ba haka yake ba ba haka abin yake ba don ba sanda aka asasa zalunci irin wannan lokacin amma ko ba sanda aka fi nuna wa jama'a ta fuskar yaudara cewa ai yanzu ne lokacin adalci amma ba lokacin da aka asasa zalunci irin wannan lokacin shi yasa gaba ta yawa tsakanin al'umma ake samun wanda za su ta kashe da sauransu da za a dawo a yi adalci to duk za a yi maganin wannan babban abin yi na a yi maganin duk wata rigima da duk wata fitina a dawo a yi adalci matuƙar za a yi adalci to su an maganin gaba gaba ce ko take haddasawa kulli ba wa ya kulli wani cewa to shi duk abin da ma zai sai ya gaba ya duk abin da zai sai ya gaba ya sa hatta kai ya ce ya gwammace da shi da wancan din duk su rabu da duniya duk da shi da wancan din duk su rabu da duniya saboda ya riga ya gwammace shi to shi yasa babban abin yi ne ba irin a dawo a shimfiɗa adalci adalci na hakika ba adalci na baki ba na an iya surutu an iya rubuce rubuce an iya maganganu duk ba gaskiya a ciki yayin duk ba gaskiya a ciki adalci hakika a dawo a misalin Allah subhanahu wa ta'ala ba adalci irin a misalin Allah subhanahu wa ta'ala da ce komai shi da ban ya gina shi ne a bisa adalci kuma yake faɗa in dai ko musulmi ne duk abin da wasu ma suka yi muku ko menene suka yi muku to kar haka din ta sa ku kasa yin adalci a mu'amalar ku da su ولا جرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعدوا kada laifin waɗansu mutane don sun hana ku zuwa masallaci mai alfarma wannan ya ɗora ku ku ce ko mu'amalar da za ku yi da su ba za ku yi adalci ba ko da su ne Allah yana umarni da a yi adalci tare da kowa ko da kafiri ne a yi adalci tare da shi ko ake faɗa idan ma kuna da yarjejeniya da kafirai kuka ga alamar cewa yaudara suke so su yi to fa iya jefa musu yarjejeniyar su amma fa ku sanar da su wa in ma ta hafan da min qawmi khiyaratan fanzalim ala sawa inna allaha la yuhibbul kha'inin inna allaha la yuhibbul kha'inin wa asidu inna allaha yuhibbul muqsitin yasa addini ya zo ne da shimfiɗa adalci na hakika ba irin wanda a yanzu ake ta kwarbato a adalcin a danne wa'yansu kullum baya suke adalcin a dinga cin mutuncin wasu a kashe yadda aka ga dama akwai wanda ake ganin shi in an taɓa ɗaya to kome ma'aƙi amma akwai wanda ake hangen dan an kashe dubannin su ai ba kome wannan ba kome ba kome ba ne ba a zauna a shawarta a bincika ya za a yi maganin haka wannan sai an zauna a shawarta ta yi nan da shekara ɗari inda yadda suke so ne ba za a sha ba za a taɓa zama a shawarar ba tunda wata danniya ce wanda a kai suka gina rayuwa a wannan danniya ce suka gina rayuwar su gaba ɗaya a kai Allah mana maganin su a cikin maganin duk wani azzali Allah mana maganin duk wani azzali barka da sallallahu alaihi wasallam Allah ba mu ikon yadda za mu gyara halayen Allah ba mu ikon yadda za mu gyara halayen mu har Allah ya mana maganin waɗannan azzali
lafiya.
Thank you.